بسم الله الرحمن الرحيم وأما من جاءك يسعي وهو يكشي فأنت عنه تلهي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأما من جاءك يسعى وهو يخشى مم.
فأنت عنه تلهى مم.
وأما من جاءك أما وند يزومك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم sallama ya sa yana tafiya yana yana tambaya yana tafiya wa huwa yakhsha alhali ko mai tsoron Allah ne yakhsha Allah tabaraka wa ta'ala yana tsoron Allah tabaraka wa ta'ala bil fili a aikace Mm.
wa huwa al'ama shine wannan makafin Abdullah bin Ummi Maktumin Mm.
gashi nan shi ko fa anta an talaha fa anta talaha ka kauda kai anhu gabarinsa ta eh, ta ra- eh, mana turidu anhu kana kauda kanka daga barinsa wata da shangalo kana shangaltuwa da wayan kafirai Mm.
na'am kallahu كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مدهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ماته فقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضا وزيتونا ونخلا وهدائك غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم
كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صوف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نرفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره مم.
كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا مم.
ثم شققنا الأرض شقا مم.
فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقدبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا مم.
وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم أكبر كلا مم.
لا تفعل هذا بهك بني يا رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ولما رجع عندما صلى الله عليه وسلم يدعو قام المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول bayan eh, bayan wannan kadiyar ta faru shi Abdullahi bin Ummi Maktumi ya zo ya musulunta to manzo Allah sallama da da aka aiko masa da waɗannan ayoyi akan wannan makaho sai ya kasance idan makahon ya zo ya ƙulu annabi yana ce masa marhaban bin man atabani fihi rabbi eh ce maraba da wanda ubangiji yayi magana a kansa ya yi maganarsa Mm.
ko ba sada lahuri da ahu annabi sai ya shimfiɗa masa mayafinsa sai ya ce zauna a kai Allah.
eh kai mai girma ne Allah da kansa ya girma maka wa kallafahu fil madinati Mm.
a saba asharata marratan sau goma sha bakwai Mm.
in za a bar madina za a tafi yaƙi gaba ɗaya tunda shi makaho ne baya gani Mm.
baya zuwa yaƙi Mm.
annabi sai ce shi ya zama halifarsa a madina Allah.
Eh, sau goma sha bakwai ake barinsa shi kaɗai ya zama shine wakilin madina gaba ɗaya wakilin manzo Allah sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam shine kullama arada al-khuruj duk lokacin da annabi ya- ya nufi fita ya bar madina yakan bashi ya gulu yakan yana ce masa khalifati fikum abdullahi ibn ummi maktum al'ama Allah.
wanda na na bari khalifa na a cikin ku shine abdullahi ibn ummi maktum makahon nan mm wa za ta'limun lil mustafa sallallahu alaihi wasallama wannan koyarwa ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama wal muradu ghayruhu wannan dai ana nufin wani wanda zai iya yin haka ma'ana dai wanda kowa dai ana magana da kowa wanda duk abinda abinda yake da amfani shi ya kamata mutum ya sa ya ya sa gabansa a kansa Mm.
eh, wani mutum don ka ka, ka mannu da shi ka raɓe shi gani yake kamar shi ne mai amfananka a to kai ka raɓu da wanda ka sani is- in ka amfane shi kuma zai amfane ka in ya amfane ka kuma kai ma za ka amfane shi shine wa kullu alimin wa wa kullu kabirin minna yanbaghi an yusawiya bainal fuqara wal aghniya'i bi tablighi al ilmi wa tablighi al khairi dukkan malami ko dukkan wani jagora a cikin mu to ya kamata ya zama mutane su zama daidai a wajensa da talakawa da mawadata duka in zaka in koyarwa kake yi karka bambanta ba bambanci wanda ya fi kokari ya fi tsayawa akan ili- ilimin neman ilimi shine kawai naka Mm.
koya yake haka kuma idan alheri zaka koyar ba na wa'azi kake yi wanda ya fa- fahimtar wa'azinka yake aiki da shi ka lura yana damuwa da tambayoyi da sauransu shi ka kula da shi wala yusiru al-aghniya ala al-fuqara'i kada mutum ya zabi wani saboda yana ganin wancan din yana amfana sa ko yana kawo masa wani abu ko yana bashi wani abu ya ce ya zabe shi akan talakawa wanda ba su da komai kalla ba haka za ake yi ba la tabal haza karkai haka innaha wannan sura hazi surata wannan sura tazkiratun wa'azi ce izatun lil khalqi tana wa halitta wa'azi jami'an gaba daya tana wa kowa wa'azi wa man sha'a zakarahu duk wanda ya ga dama ya kiyaye wannan wa'azin hafizahu ya kiyaye wa'azin watta'aza bihi ya wazantu da shi za a- to to shine ya wazantu da wannan wannan surar zalika wannan wa'azin ana yin sa ne fi suhufin a cikin littattafai ko kuma a cikin karatu mukarramatin a wanda aka girmama daga Allah inda Allah tabaraka wa ta'ala mana ayoyi ne daga Allah masu girma marfuwatin fi sama'i masu ɗaukaka a sama mudahharatin tsarkakakku munazzahatin an masu shaidani shaidan ba zai taba su ba bi aidi sabaratin suna hannun mala'iku katabatin masu rubutawa su suke rubuta waɗannan sakonni da ake kawo annabawa har zuwa wanda ake kawo manzo Allah sallama na wannan Qur'anin sai Jibril kuma ya- ya sauko ya kawo al malaikatu yaktubuna al wahaya malaiku su suke rubuta wahayi kiramin bararatin Mm.
mala'ikun nan masu girma ne wajen Allah Mm.
ko masu biyayya ne wajen Allah mudi'ina lillahi ta'ala masu yi wa Allah biyayya ne wa humul mala'ikatu su ne mala'iku su ba sa saba wa Allah ko da yaushe a cikin tasbihi suke yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun la yasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن بمزيد كرام البررة wanda ya zama wanda ya iya Qur'ani ya gwanan shi Qur'ani to yana da matsayi irin na wannan mala'iku kiramun barara Mm.
inda sun rubuta Qur'ani suke yi shi ma yana rubutawa wallazi yatata'atu fihi qabla an yandiga bi harfin yasubu alayhi nurqu bi hurufil Qur'ani falahu bi kulli harfin ajrani wanda yake kokari yana koyo abin yaƙi ya karanta ya yi kuskure ya- yana da kyar da kyar da yake karantawa Mm.
wani abin ya karba wani abin ya ƙi Mm.
to shi kuma da kyar yake magana ya- ya- a faɗa masa a sake gaya masa a sake gaya masa bai riƙe ba Mm.
shi kuma duk duk harafi da ya karanta za a ba shi lada biyu wannan shine an aisha ta annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah kala yace masalul ladzi yaqra'u alqur'ana wa huwa hafizun lahu ma safaratil kiramil barrati masalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alayhi shadidun falahu ajrani shine hadisin sahih al-bukhari qutilal insanu Allah yace qutilal insanu kafiri Allah wadaransa ma akfarahu mamakin kafircin kafiri ma a shadda kufral kafiri m- mamakin abin da ya tsananta kafircin kafiri la'anahu Allah war ya shiga tsinuwar Allah shi kafiri baya tunani ne- baya tunani ne min ayi shay'in khalaqahu da menene Allah ya halishe shi ya kurbil basu yake kafircewa tashin kiyama wa huwa min ayi shay'in shi bai san da me aka yi shi bane to in bai sani ba ya ji Allah yana gaya masa abin da aka yi shi da shi Allah ya yi shi min nurfatin daga digon maniyi khalaqahu ya halici digon maniyin nan fa qaddarahu ya daidaita shi ma'ana qaddaral insana ya daidaita mutum amsi ajiyan nan kana nurfatan yana digon maniyi yau ya zama mutum wa hadhihi nurfatu wannan digo allazi ah, qaddara an yuhyiya insanan wanda ubangiji ya kaddara zai mai da wannan digon mani ya zama mutum ya jizo an yab'asa ha ba da ma kana turaban bayan di- di- yana digon mani fa aka shirya shi aka mai da shi mutum ya zo to shi ne kafiri yake tunani wai a ta da wannan zai gagara yinsa na farko mai bai gagara ba balle tayarwa arba'ina lailatan nurfatan kwana arba'in yana digon maniyi arba'ina lailatan alaƙatan kwana arba'in yana gudan jini ah, arba'ina lailatan mungatan ya- kwana arba'in yana tsoka sun manufika fihin ruhu ko kuma na faka fihin ruwa Allah ya busa masa rai sun masara janina sannan ya zama ɗan tayi sun makaraja sabiyan sannan ya fito yana yaro hatta sara shabban ƙabiyan har ya zama matashi mai ƙarfi jaldan mai ƙarfi yu'aridu rabbahu sannan shine zai she zai jayayya zai yi wa ubangijinsa ah, kazalanda wa yukhasimuhu yana jayayya da ubangiji yaushe ne har ya girma ya zama haka summa sabila yassarahu bayan waɗannan duka an yi kwana arba'in yana kaza an yi kwana arba'in yana kaza an yi kwana arba'in yana kaza duk yana cikin ciki ana ta jujjuya shi sannan fa sun yassara sabila ya ya sauwaƙe masa hanyar fita Al- Allah ne ya sauwaƙe masa ya yadda ya fita da Allah bai gara ba cikin ciki zai mutu sai da ya fito da shi matacce li khurujihi min banni ummihi ya fita daga cikin cikin mahaifiyarsa yassarahu Allah ya- ya sauwaƙe masa wannan hanyar wa ya sauwaƙe ta huwa Allah tabaraka wa ta'ala shine ubangiji huwa allazi yassara lil waladi shine ya sauwaƙe wa da dariqal khuruji hanyar fita min banni ummihi daga cikin mahaifiyarsa walau sha'a da ubangiji ya ga dama lamata hunalika da can zai mutu aw matan ma- ummuhu ko kuma uwar ta mutu in ta mutu ai ba zai fita ba shi ma duk sun tafi kenan wa hadha kaseeran ma ya yana faruwa da yawa sun ma'amatahu bayan ya zo ya zauna duniyar iya zaman da zai yi ko ya dade ko bai dade ba amatahu Allah zai ɗauki ransa ya kace shi ya zama ya mutu fa akhbarahu yana mutuwa sai ma- a kai shi kabari khalaqahu min nurfatin ya halishe shi daga digon maniyi wa sawwarahu fil arhami ya daidaita shi a cikin mahaifa wa fatalahu dariqan ya bude masa hanya hatta kharaja min banni ummi har ya fita daga cikin cikin mahaifiyarsa wa tasala bid dunya ya zo ya zauna a duniya wa ba'da zalika matahu daga baya Allah ya dauki sai ya dauki ransa fa akbarahu Allah ya sa kuma a kai shi kabari a wa hadha masirul abdi wannan shine fa karshen bawa la yatrukuhu rabbu ubangiji ba zai bacci ba hatta yumitahu sai ubangiji ya matar da shi ya dauki ransa fa yukbirahu har ya kai ya sa an kai shi kabari kullu ma fa'ala al-insanu duk abin da dan adam yake aikatawa farrabbu lahu bil mirsadi ubangiji yana nan yana madakata yana jiransa zai je ya same shi walakin al-insana amma dan adam ya'lamu annahu yan- yantaziru bihi haza wanda ya san wannan lamarin shi yake tinkaransa yake sauraronsa faqat wannan shine karshen sa a- a- akhiruhu wa- uh, yantazir bihi haza haza faqad akhiruhu annahu yantazir bihi walakin al-insan dan adam ya alamu ya sani annahu yantazir bihi ubangijinsa yana sauraron sa dole zai mutu ya- ya je same shi to haza faqad akhiru wannan fa shine karshen dan adam da an ce ya je kabari shikenan ba wanda zai sake cewa ya yayi ba wanda zai sake tambayan ya labarinsa wane kuma ya aka yi shikenan in ya tafi shikenan sai dai wanda ya sake zuwa ya je ya same shi summa mata unam summa mata fa akbarahu summa idza sha'a lokacin da Allah ya ga daman tayarwa an sharahu ya tada shi allazi awjadahu hayyan wanda ya ya mai da shi mai rai wa amhalahu ma sha'a min zamani ya jinkirta masa ya zauna dan zamanin da zai zauna a duniya wa amatahu ya kashe shi shi Allah wa akbarahu ya kashe shi eh, shi Allah ya kashe dan adam din wa barahu ya sa aka shi kabari mata arada an yab'asahu yab'asahu la mahalata duk randa Allah ya ga daman zai tada mutum bayan ya mutu to Allah zai tashe shi wannan babu makawa kalla haq- haqqan lalle lamarin ba yadda dan adam yake tunani bane ko kuma ba yadda kafiri yake tunani bane lamma yaqdi ma amarahu gashi duk waɗannan abubuwa an masa ya zo duniyar ya zauna ya gama zamansa a duniya amma lamma yaqdi ma amarahu ma'ana lam yaf'al bai aikata ma amarahu bihi rabbuhu abinda ubangiji sai ya umarce shi ya zo ya gama rayuwarsa amma abinda ubangijin nan wanda ya yi shi ya yi masa waɗannan wannan ɗawainiyar amma kuma ya zama shi kuma bai bi ubangijin ba haqqan annal insana mamtasara amra rabbih in dai dan adam yayi haka to lallai bai bi umarnin ubangijinsa ba kullu insanin kullu insanin duk dan adam falyanzur ya duba falyanzur al insanu dan adam ya duba bayan an yi shi shi ga an gama masa komai to da aka kawo shi aka kawo aka jefa da shi ya shi duk abin da ya ga dama kamar dabba ya je ya shi ciyawa ya shi ganye danyen ganye ya je ya sha ruwa haka aka yi shi duk inda ya samu ya kwanta ba haka dan adam yake ba a'a shi sai da aka shirya masa dan adam ya duba mana nazara itibarin duba irin na lura ila da amihi menene abincinsa unzur kaifa takulu ka duba me kake shi yaya kuma kake shin dukkan komai sai yayi hidima kafin dan adam ya ci dan adam in zai shi abin shi karfe yayi hidima ƙasa ta yi hidima ruwa ya yi hidima sannan su eh, abin da aka shukan in ciyawa ce ta yi hidima idan kuma eh, eh, itace ne shi ma wannan icen ya yi hidima sannan kuma a dawo a sake sa eh, ruwa ya yi wani wata hidima wuta ta yi hidima Sa- abubuwan da za su yi aiki akan abincin ɗan adam abinci sau ɗaya zai ci sau ɗaya ne fa amma wannan abincin kafin a tara shi in aka haɗa masu aiki a cikin abincin to sai ya bada mamaki sosai duk ana shirya wa ɗan adam ya zai ya ci abinci sau ɗaya ko ba sau ɗaya yake cin abinci a rayuwa ba sosai
Wa- wa- wani karon ma haka wani karon ma haka wani karon ma haka Mm.
duk waɗannan nemomin waye yi su ubangiji ne tabaraka wa ta'ala to ɗan adam ya duba abincinsa unzur kaifa takulu ya kake shi hadhihi al-luqmatu allati ta'ishu biha wannan loman da kake rayuwa da ita gaddarahu ubangiji zai da ya daidaita maka ita wa dabbarahu ya shirya ta Eh, eh, da aka dafo abincin ma aka gama shi ba ɗauko tukunyar gaba da aka miƙa maka aka ce gashi ba sosai ko ba bakin ka zaka sa a cikin tukunyar kamar yadda dabba take sa bakinta a cikin abin shi ta tashi ba a'a gutsura zaka dinga yi da hannu ka gutsuri iya wanda zai ishi bakinka ka sa a bakinka ba za ka ɗauki tuwon gaba ɗaya sa ka ka maka shi a cikin baki ba baya yiwa wa dabbarahu laka Allah ya kaddara ya daidaita maka shi wa dabbarahu laka ya shirya maka abincinka hatta lam yabqa illa an takula fakar sai komai ya rage a ɗebo maka iya wanda zaka shi a kawo shi in akwai abin da ake hada shi da shi wanda za da shi za a shi irin su shokali irin su ludayi shikenan shi ma gashi in kuma a da hannunka zaka yi amfani shi ma dai gashi an kawo maka shi duk wannan waye maka wannan aiki Allah.
Allah ne da Allah ya ga dama lokacin da ya halicci annabi Adam ba sai ya ki halittan komai ba sosai da bai kawo su shokali su ludeyi su tukunya su randa su tafartanya su garma Mm.
su shanun eh, fuda su irin Mm.
me za a rayu me za a shi Eh, ba ba za a rayu ba to duk Allah ya yi wa ɗan adam Allah ya ce ɗan adam ya duba wani anna sab- sababnal ma'a yaya muke sauko da ruwa mina sahabi daga sama sabban uh, kwarararwa mu turo ruwa ya zo ya jika wajen a samu yadda za a yi shuka duk wannan kabla an tajida lukumatan kafin ka samu loma ɗaya fa ake wannan hidimar amara Allah sahaba Mm.
Allah zai umarci gizagizai fa amdara su kawo ruwa sai an yi ruwan sama tukuna sannan ake tunanin ma maganan shuka sai an yi shuka ake maganan eh, tsira sai ta tsira ake maganan a gyara shukan sai an- an gama gyaran sai Allah ya ga dama sannan shuka ta- ta tashi sai in ta tashi sai Allah ya ga dama sannan ta je ta haihu in ta haihu sai Allah ya ga dama ta nuna abin da ta haifan ya nuna Mm.
in ya nuna sai Allah ya ga dama ya bushe in ya bushe sai Allah ya ga dama ka je ka shiro shi lafiya Mm.
in Allah ya ga dama sai ka gama hidimar ka ta gona Mm.
sai ya turo wani abu kawai sai ya zai shinye gona da dare daya Ƙwarai.
ko bayan da ka iya sosai ko wuta ta je ta shinye Mm.
duka Allah bai yi ba Mm.
fam darat Mm.
Allah ya ce na kan sa a yi ruwa Mm.
daga sama Mm.
sun mashagangan al'arda sannan na keta ƙasar Mm.
bin na bati da tsiro Mm.
in ka shuka shukar ka ka ɗauki gawar a- gawar abincinka Mm.
ko gawar masara ko gawar eh, shinkafa Mm.
ko gawar alkama ko gawar menene ma ka je ka zuba a cikin ƙasa Mm.
ba sai Allah ya ga dama ba da wannan gawar- gawar ta fito Mm.
da Allah ya ga dama sai ta rube a ciki shikenan Sosai, abinda ka shuka ma kayi asararsa Ƙwarai.
mai yiwa zai maka abincin wannan ranar shi ma ka rasa shi sosai.
to ba a yi haka ba Mm.
sun masha shagan al'arda shakan Mm.
Allah ya ce mu keta kasar mu fito da wannan abin da aka shuka Mm.
fa ambatna fiha habban Mm.
kuma bayan wannan na tsirar da wasu tsire-tsire wanda ba ko kuwa shuka ba Mm.
banda dan abin da dan adam yake shukawa to wani abu kuma Allah ne yake shuka shi Mm.
kuma ya tsiro shi ma ya je ya yi amfani wa dan adam Mm.
kal hindati Mm.
kamar alkama wa hinda wato wasu itatuwa ne Mm.
na cikin jeji Mm.
itatuwa irin su suna nan dai Mm.
itatuwa wanda ake shi Mm.
irin su mangoro Mm.
su su ɓaure Mm.
da ire-iren su dai Mm.
wa sha'iri da kuma sha'ir Mm.
shi kuma wasu gan- eh, shiya- shiyayi wanda ake shukawa da wanda ba a shukawa wani abin shuka shi ake yi ake amfani da shi wani abin kuma a kawai da an yi ruwan sama kawai sai ya tsiro Mm.
in ya tsira kuma shi din ne kai ne zaka je ka amfani da shi kuma har yanzu Mm.
wa inaban Allah ya ce na kawo muku itatuwa inabi mana itatuwan marmari Mm.
wanda za ku shi ku ji daɗi Mm.
ga sunan su apple Mm.
su inabu ɗin Mm.
su da sauran ga sunan dai Mm.
da yawa itatuwa ne Mm.
wa ƙadban Mm.
na sa karare wanda yake tsir- um, yake ra- yake haihuwa a kankara Mm.
irin su dawa gero masara Mm.
ire-iren su Mm.
huwa alqattu shine kara arradbu danya Mm.
wa zaitunan Mm.
na sa muku wasu kuma itatuwan kamar dibino zaitun Mm.
zaitun yana nan dai ana ta an san dai zaitun Mm.
yana nan kaman i- itace ne babba yake yin sa Mm.
yana nan kaman gyada Mm.
to ana amfani da shi ta bangarori daban-daban Mm.
ana cinsa ana magani da shi Mm.
ana ado, ana ana kwalliya da shi Mm.
ana yin mai da shi Mm.
ana komai da shi Mm.
zaitunan Mm.
wa naklan na, na, na kawo muku dabino wanda shi kuma za ka je ka yi amfani da shi shi ma da amfaninsa wa hada'iqa da gonaki gulban Mm.
masu yawa Mm.
basati na gonaki kasiratul ashjari Mm.
masu itatuwa daban-daban Mm.
do na yi muku Mm.
wa fakihatan Mm.
na sa muku wasu kayan marmari Mm.
banda wancan na sama akwai kayan marmari na ƙasa kuma Mm.
akwai dankalin turawa Mm.
akwai dankalin gida Mm.
akwai makani shine gwaza Mm.
da ire-iren su suma fakiyatu ne amma a ƙasa Mm.
duk na Allah ya ce nayi muku Mm.
ma yutafaqqahu biha wanda za a ji daɗin su Mm.
wa abban na sawa dabbobinku kuma eh, ciyawar da za su ci Mm.
wanda ba za ta cutar da su ba Mm.
da an kawo ciyawa irin mai kashe dabban nan da dabbobin in suka ci sai su mutu Mm.
in sun mutu kuma kaga ba za ku yi amfani da su ba ba za ku ci su ba Mm.
wannan Allah ya ce duka nayi shi mata lahul bahaimu Mm.
abinda dabbobi suke ci shine abban Mm.
mata'an lakum Mm.
wannan duk nayi shi ne saboda jin daɗin ku ko mutane Mm.
wali an'amikum dabbobin kuma su ji daɗi Mm.
ala tanzuru ila hadha al'ami Mm.
ba za ka duba irin wannan abin shi ba kai dan adam Mm.
آه، فن الهندسة خ- خرج من هذه الآية يشهد فننا كيمياء يا فتو أشكي ونن آية wannan ayoyin da Allah ya, ya, ya, ya karanta wa mutane Mm.
to duk abin da ake na, na kimiyya na fasaha Mm.
a cike yake fita Mm.
wal yanzuru al insanu ila da'amihi Mm.
laysa nazara abasin faqat ba wai mutum ya duba kawai eh na gani ba a ka zauna kai tunani Mm.
eh, duk abin da aka gaya maka ka zauna ka yi tunani ka san menene amfanin abun in menene kuma illarsa Mm.
duk ka gane Mm.
bal nazara jiddin eh, ka ka yi eh, duba irin na gaske da himma kaifa ja'atin luqmatu yaya loma take shiga bakinka Mm.
loma ɗaya Mm.
kuma in ba da wannan loma ba za ka rayu ba Sosai.
ko ba loma ɗaya kake shi ka rayu ba Mm.
duk wannan ni'imar da wannan arzikin Mm.
Allah ya bar wa ɗan adam yake ta rayuwa da shi har lokacin mutuwarsa.
Mm.
Instagram Allah hazil makhluqati Allah ya sa waɗannan halittu gaba ɗaya Mm.
sun tsaya sun bautu liyat amal insanu luqmatan saboda dan adam ya shi loma daya Mm.
duk waɗannan abubuwa da Allah ya lissafa a baya Mm.
dukkan su Allah ya bautar da su saboda dan su bawa dan adam abin shi Mm.
duk wannan mai dan adam yayi wa ɗan- Allah Mm.
ma wajadatil luqmata eh, illa bada an ma- an amara sahaba ma wajadatil luqmatu ba a samun loma loma daya illa bada an ma- amara sa- sahaba bin zalil madari sai Allah ya umarci gizagizai su saukar da ruwa idan ruwan ya sauka wariyaha ya umarci isko- is- iska kuma ta suƙul madara ta koro ruwan ta kawo inda ake bukata ilal mahallin mallubi wajen da ake bukata a yi ruwan Allah ya sa iska ta j- ta jawo gizagizan da Allah ya bar girgijen can inda yake to nan kuma nan ma ba za a samu ruwan ba ai. wal mala'ikata sannan Allah ya umarci mala'iku da suƙu sahaba su zo su koro wannan gizagizan su kawo su daidai inda ake so a yi ruwan bin zalil ma'a wato kaddirul ma'a sannan kuma a daidaita ruwan da za a zuba wa mutane daidai ruwan da zai ishe i- ishi mutanen ne Mm.
da Allah ya ga dama in yace zai sako ruwan da yake kowane cikin girgijin Mm.
a sako shi yadda ake zubo ruwa daga duron Mm.
ai sai ya kashe kowa Mm.
kuma sai ya faffasa gine- gine-gine da sauransu Mm.
duk wannan Allah ya daidaita shi Mm.
warra'ada Mm.
Allah ya sa tsawa a cikin ruwan Mm.
saboda ruwan inda ake bukata ya tsaya ya tsaya inda ake bukata ya ƙara ya ƙara Mm.
walbarka aka sa walƙiya a cikin hadirin saboda ba mamaki hadirin da dare yake yi Mm.
wasu kuma matafiya ne Mm.
wani yana cikin tafiya ne kuma hadiri ya riske shi to in ba a walƙiya hanyar da zai bi ma ba zai gane ta ba Mm.
amma da an yi walƙa- walƙiya sai ya ga inda zai bi sai ya bi wal arda shaqqat Mm.
ƙasa kuma ta tsage Mm.
litakrujan nabatatu saboda tsire-tsiren da aka shuka su fito wal hayawanati dabbobi su ma su yi aiki istaqdamatil baqaru eh, shanu su ma su yi su tsaya su bautu lizzari saboda za a yi shuka wal insana dan adam yayi aiki shi ma ya bautu saboda abin shi Mm.
wal hadida karfe ya, ya bautu Mm.
lil amali du- saboda yayi aiki Mm.
wallaila dare ya bautu sai an samu dare sannan ake samun abin da aka shuka har ana duba kullum gari ya waye aje a duba har ya tsira wannan hara ranar ta zo inda babu dare babu rana duk ba wannan ba zai samu ba Mm.
wa shamsa aka bautar da rana ta zo ta busar inda ake son kada sanyi ya kama shi rana sai ta zo ta ɗauke sanyin Mm.
wal qamara wata da dare shi ma ya zo ya bautu akan gonakin mutane wan nujuma taurari su bautu kullu hadhihi amilat fin nabatati wannan duka suna yi saboda abincin da dan adam zai ci hatta sambalat har abincin ya fidda zangarniya hatta kharajatil hububu har kwa- kwaya in zangarniya ta fito ita ma ta haifar da kwayoyi kwayoyin abincin wa hatta husidat har aje a girbe shi wa durisat aje a sussuke shi duka kadamar rijalu wan nisa'u Mm.
maza su yi hidima su bautu Mm.
mata su bautu a dawo da ma- mata da shi in ana so a shi ba a da an dawo da shi daga gona kowa ya zo ya dauka shi bane Mm.
nan kuma mata za a sake miƙawa Mm.
su ma je su je su kama aiki wa kadaman naru sannan wuta ta zo ta yi hidima ta yi aiki wal ma'u ruwa shi ma ya zo ya sake aiki bil ajini na kwaba garin Mm.
wa ɗafki da kuma dafawa ma dole sai da ruwa sai da wutan Mm.
a ta sarar lukmatan ɗayi batan saboda laumar ta zama mai daɗi kuma mai amfani wa ɗan adam Mm.
kar ɗan adam ya je ya shi abin da zai cutar da shi Allah.
wannan duka ba hidimomin nan gaba ɗaya a sama maka lomar da za ka shi Mm.
ta amfane ka kar ka shi abin da zai cutar da kai Allah.
to wannan duk wa- waye maka Uban- ubangijinka Mm.
qabla an takula hadhihi luqmata kafin ka shi wannan loma ta'lamu ka- anna kaseeran min makhluqati llahi kadamu fi hadhihi luqmati ka sani duk loman duniya da ka dauka zaka ci Mm.
ka kai tunani a baya ka duba daga far- ruwan fari ruwan farko da aka yi Mm.
izuwa abincin nan ya zo har ya zo ya shiga bakinka sai ka tuno halittun Allah nawa suka yi hidima a- a ciki saboda me saboda ka gode wa Allah Mm.
Eh, in ka gode wa Allah ka ce lalle Allah duk- ni'ima dai kayi Mm.
kayi mana iya ni'ima abincin da nake shi din nan wanda zan ci yanzu wannan abincin in nace zan wa'annan duk wanda suka yi hidima a kai sai na biya su ba da abin da zan biya su inda kai ne zaka biya ka biya a kawo maka ruwa Mm.
mai mai bohol ka biya shi ya dauki ruwa ya kai gonarka Mm.
ka biya mai mai mai shuka Mm.
to in ka biya mai shuka wa za ka biya ya tsirar da shukan babu Mm.
duk mai kwadago ba zai iya tsirar da shuka ba Sosai.
iya dai shi ya sh- ya shuka ne Mm.
in ya shuka shi ke na tsirarwa ba naku ba ne Mm.
to kaga duk hidimomin nan gaba ɗaya Allah ya sa halittunsa sun hid- hidimta saboda ɗan adam ya shi Mm.
Ah, ma tanzuru fi haza me za ka duba a wannan Mm.
idza akala al-insanu hadhihi luqmata idan ɗan adam ya shi wannan lomar ya ga ta, ta shiga cikinsa lafiya Mm.
ya sha- ya ƙoshi Mm.
ya sha ruwansa lafiya Mm.
ya ƙoshi me ya kamata ya yi ma za yan bangi an ya fa'ala Mm.
me ya kamata ya aikata yattabi'u hawa nafsihi wa shahawatihi am ya'budu wa yashkuru al-khaliqa Mhm.
allazi sakhara lahu hadhihi al-khalaiqa Mm.
hatta amilu lahu hadhihi al-luqmata Mm.
shin abin da ya kamata ya bi son zuciyarsa ne ya bi shawashi shawashin sa ne shawashin sa ne ko ya bauta wa ubangijinsa ya gode wa ubangijin da ya yi wannan hidimar Mm.
har lomar ta shigo bakin mutum Mm.
ya gode wa ubangiji Mm.
ya yi hidima shi yasa ake son duk abincin da za ka shi in za ka fara ka shi bismillahi Mm.
in ka gama ka shi alhamdulillahi to duk wanda yake bismillah a abin shi ko abin shi yana da matsala in dai kai bismillah to wannan matsala ba za ta shafe ka ba eh abin shi matsalar sa ba- ta, ta mutu Mm.
in kuma matsalar za, za ta maka illa to ba za ka ci abincin ba Haka.
duk yanda ka in dai kai bismillah Mm.
za ka fara shin abincinka sai akwai matsalar da in ka ci kuma wannan abincin zai maka matsala Mm.
ko akwai guba ko wani abu Mm.
abincin duk yadda aka yi zai zube Mm.
ba za ka ci shi ba Mm.
in ka gama kuma ka gode wa Allah Mm.
fa iza ja'at as-sakha فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة fa iza ja'at as-sakha yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni wujuhun yawma idhin musfira dahikatun mustabshira wujuhun yawma idhin 'alayha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara الله أكبر fa iza ja'at as-sakha idan tashin kiyama ta zo wannan mai tsawon nan annafkatu saniyatu shine busa ta biyu Mm.
ta tashin kiyama fi suratul ula ad-dammatu ad-dahiyatul kubra can an ce mata fa iza ja'at ad-dammatul kubra Mm.
nan kuma saka aka sa mata Mm.
duk sunan tashin kiyama ne Allah.
fi hadhihi surati wannan sura aka aka ce as-sakatu ad-dahiyatu ita ce masifa ita kuma allati tasummu al-azana min shiddati sautiha tasummu al-uzna wannan eh, shi kuma ma'ana in wannan rana mai tsananin ah, hayaniya Mm.
ko mai ɗan tsananin murya mai tsananin sauti Mm.
in ta zo wanda saboda tsananin ta da tashi za ta iya kurmantar da mutane in ta zo ita ma ita ce ranar tashin kiyamar dai yaushe wace ce yawma yafirrul mar'u Mm.
ran da dan adam zai gudu min akhihi ya tafi wajen dan uwansa yawmal qiyamati ran tashin qiyama kullu wahidin minan nasi duk mutane ɗaya kowane ɗaya daga cikin mutane ya firru min akhihi yana gudu daga dan uwansa me yasa makafata an yulalibahu bi haqqin mai yuwa ya taba zalunta dan dan uwan ko ya taba karɓar wani abu na dan uwan bai biya shi ba yana tsoron kare ce masa ai ina binka kaza in ya ganci zai ɓuya to saboda yana- baya son su haɗu wa ummihi mutum zai gudu ya bar uwarsa al insanu dan adam ya firru min ummihi yana gudu daga mahaifiyarsa makabata an yakuna karka sarafi bururiha ba mamaki da lokaci biyayyar da ya yi mata ba biyayyar ba ta yi ba to yana tsoron katashe ai bai min biyayya ba a kama shi wa abihi yana tso- gudu daga mahaifinsa makabata saboda tsoron an yakuna karka sarafi bururihi kar ya zama ya takaita wajen biye- biyayya wa shi uban wa sahibatihi mutum zai ga matarsa ya gudu makabata an yakuna garga sarafi haqiya ba mamaki haƙinta da da yake zaka- kansa bai biya bai biya ta haƙinta ba wa wa banihi mutum zai gudu daga ƴaƴansa zai ga ƴaƴansa sai ya gudu auladihi ƴaƴansa zai gudu makabata saboda tsoron annahu lam yu'addi haqqan la fihim bai bada haƙin Allah game da ƴaƴan ba wannan duka Mm.
likulli imri'in minhum kowane mutum a cikin su Mm.
yawma idhin a wannan rana ta tashin kiyama Mm.
sha'anun yana da lamari yunihi wanda ta wadatar da shi lamarin da ya wadatar da shi daga barin neman wani ta kansa yake yi halun yana da wani hali ya shingaluhu an shani gairihi wanda ya shangaltar da shi daga lamarin wani Mm.
ba zai iya shiga lamarin wani ba saboda nasa ya ishe shi kullu ahadi ya qulu nafsi nafsi duk mutum yana cewa ta kansa yake yi alwaladu alaihi bururu abawaihi da wajibin sa yi wa iyayensa biyayya wal abu alaihi an yusliha al aulada uba kuma dolen sa ya tarbiyanci ƴaƴansa kada mutum ya yadda ya haifi yaro yaron tun yana yaro za ka iya nuna masa hanya kirki za ka iya sa shi inda zai gyaru ka bacci sakaka har ya girma ya zo ya fi ƙarfinka ya fi ƙarfin mutane ya fi ƙarfin kowa ka cewa ya fi ka ya fi ƙarfinka Mm.
yaushe Mhm.
ai kai ka ba shi dama tun yana yaro da ka tsaya masa da ba zai fi ƙarfin naka ba ما يطالب ما يطالب به الوالد ما يطالب به الوالد إذا ولد له مولود أن يسميه اسما صالحا ويربيه abinda ake nema ga ga uba idan ya haifi mutum ya haifi yaro to ya ya sawa yaron suna mai kyau haka manzo Allah sallama ya faɗa dole ka sawa ɗanka suna na gari kar ka sawa masa ɗanka wani mummunan suna Mm.
wanda kar nu- sunan ya je ya tasiri a kansa sannan kuma in ya tashi ka yi masa tarbiyya ka nuna masa hanyar musulunci da hanyar biyayya da hanyar ibada da hanyar san- sanin mutane da sanin martaban mutane da sanin girman mutane da sanin haƙƙin mutane kowane ɗan adam yana da mutum uku akwai na sama da shi akwai na wanda suke daidai akwai na ƙasa da shi ya girmama na sama da shi ya ji tausayin na ƙasa da shi wanda suke daidai ya yi masa nasiha to wannan shine abin da yake kan kowa fai za a kala idan ya yi hankali yaron ya fara girma ko kuma ya yi hankali zai iya fahimta laƙanar shahadata ya eh, laƙana- ya ya- ma'ana ya nuna masa kalmar shahada ma'ana ya nuna masa girman Allah saboda yaron ya san ubangiji ya san ubangiji ne ya halicce shi ya san kalmar shahada ya san tauhidi shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah Sallallahu sallallahu alaihi wasallam hatta yumrinahu ala an ya'rifa annahu muslimun ana so ne ya dinga nuna wa yaron yana tarbiyantar da shi yana nuna masa yana masa training ya zama musulmi ba a so mu- dan dan musulmi ya girma ya dawo kaman ba dan musulmi ba duk halayensa ba halayen musulunci ba duk ayyukansa ba ayyukan musulunci ba duk ɗabi'unsa ba ɗabi'un musulunci ba to ba a nuna masa ba ne amma ya ka nuna masa zai tashi da shi Sosai.
shi yaro dama kwakwalwarsa ba abin da yake cikinta fes take to duk abin da aka zuba mata shine za ta dinga ɗauka to kamar memory take ba abin da yake kanta illa abin da aka sa mata to in aka dinga nuna masa abin da ya dace zai tashi a kai idan ba nuna masa ba ya tashi zai nema wa kansa kuma da wuya ya nemi na kirki wai wallimuhu alqur'ana uba wajibin sa ne ya nuna wa ɗansa karatun qur'ani saboda shine addini wal kitabata ya koya masa rubutu ya iya rubutu fa za balaga hulma idan ya kai balaga shi yaron bari azimatul walidi to shi mahaifi ya huta to daga ran da ya balaga yaron Mm.
an ya san komai ya iya komai da ibadarsa da tarbiyyarsa da duk abin da ake so a- a a nuna masa an riga an gaya masa tun kafin ya kai wannan lokacin shikenan sai ya kama kawai ina da alwaladu idan ɗan ya yi biyayya wa ubansa ya yi biyayya wa eh, Allah Mm.
wasu aluha ya yi kyau alhamdulillah dama abin da ake nema kenan wa illa idan ɗan bayan ya girma ka yi duk ƙoƙarin da za ka yi ka nuna masa hanyar Allah ka nuna masa ibadar Allah ka nuna masa ya san shi din nan fa musulmi ne ka nuna masa musuluncin da yadda ake ka ya karanci Qur'ani gurgurdo abin da Allah ya kaddara zai karanta ya iya komai ya girma idan ya yi biyayya alhamdulillah idan ya ki maka biyayya wal walidu fa'ala ma alaihi shi uba dai yayi abin da yake kansa saboda haka ba za a sake tambayan ka me yasa dan ya zama kaza ba ai kai kai iya naka eh dan ne yanzu shi ya kama nasa hanya saboda haka baka da matsala a kansa Mm.
kuma Allah ba zai maka tambaya kan wannan ba Mm.
amma idan mutum ya bar ɗansa sakaka bai nuna masa komai ba sai ya je lahira fa za su yi hujja da ɗan Mm.
Eh, za su yi hujja da ɗan Mm.
Eh, ɗan in ya ce ai ɗan ya ƙi biyayya Mm.
ce shi kuma ah, uban iya ai, in in ubanka ya ce ɗan ya ƙi biyayya Mm.
sai ce to kai kuma me da me kai masa kafin ya kai ga wannan lokaci Mm.
to sai uban ya faɗi abin da ya yi Mm.
wa ɗan tukuna Mm.
ɗan kuma sannan in aka gane uban ba shi da laifi a kama ɗan aje a azabta shi Mm.
idan kuma uban shi ba da laifinsa Mm.
to shi ma ba zai tsira ba to shi ne wujuhun yau mai izin wasu fiskoki a wannan ranar tashin kiyama musfiratun masu haske ne Mm.
mudiyatun masu haske ne yau mal kiyamati Mm.
da jiru wujuhal mumina za ka samu fiskokin muminai nayyiratan masu haske da shiddati sururin saboda suna cikin farin ciki da murna Mm.
dahikatun masu dariya Mm.
mustafshiratun masu albishir Mm.
farihatun suna murna jiddan murna ta matuka wa humul mu'minuna sune mu'minai Mm.
wa wujuhun wasu fiskoki kuma yawma izin a wannan rana alaiha gabaratun Mm.
akwai ƙura a kansu Mm.
ma'ana aikinsu bai yi daidai ba za ga sun eh, sun hada fiska Mm.
tarhaqu haqataratun Mm.
ga duhu kuma ya zo ya mamaye su Mm.
shaha Mm.
zulmatun wa sawadun ga duhu da da bakin da bakin abu ya rufe fiskokin Mm.
to su kuma waɗannan Mm.
ula'ika su wanda ba su da hasken nan su ne hum su ne alkafaratu Mm.
su ne kafirai a duniya Mm.
alfajaratu Mm.
su ne marasa bin Allah a duniya Mm.
ko musulmi ne ya ƙi bin Allah yana ta aikata abin da ya ga dama to ya je lahira fa to in ba in dai ba Allah ya yafe masa ba Mm.
to fa in ba za a kai ba sai ya je wani wajen tukuna kafin ma ya koma inda yake so Mm.
ula'ika alkafiruna su ne kafirai Allah ya kiyaye mu آمين آمين سورة التكبير مكية وهي تسع وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الوهوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت بس- آه، سورة التكوير مكية وهي 29 آية مم.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كبرت مم.
وإذا النجوم انكدرت مم.
وإذا الجبال سيرت مم.
وإذا الإشار أعطلت وإذا الوحوش هشرت وإذا البحار سجرت مم.
وإذا النفوس زوجت مم.
وإذا الموءودة سئلت مم.
بأي ذنب قتلت مم.
وإذا الصوف نشرت مم.
وإذا السماء كشطت مم.
وإذا الجحيم سعرت مم.
وإذا الجنة أزلفت مم.
علم النفس ما أحضرت الله أكبر wannan sura ana cewa sura takwiri saboda kuwirar da yake ciki مم.
tana da ayoyi 29 tana farawa da bismillahir rahmanir rahim مم.
wa bil hadisi a cikin hadisi manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama yace man sarrahu an yanzura ila yawmil qiyamati falyaqa idza shamsu kuwirat Mm.
idza sama'un fadalat idza sama'un shaqqat مم.
duk wanda yake so ya ga tashin kiyama yanda tashin kiyama yake ya karanta surori guda uku nan Mm.
da idza shamsu kuwirat مم.
magana tashin kiyama ne da idza sama'un fadalat Mm.
da idza sama'un shaqqat مم.
هذه سور ثلاث Mm.
surori guda uku nan man qara'a wanda ya karance su Mm.
faka annama ayana yawmal qiyamati kamar yana ganin ga ana kiyama eh duk abin da yake kina shi kiyama duk suna fada مم.
to shine idan shamsu kuwirat Mm.
idan wannan rana da ake gani مم.
an kewaye ta ma'ana ta bar fita da ta inda take fita ta tafi wani waje Mm.
idan kuwirat shamsu idan aka tattara rana مم.
luffifat aka ta hada ta wasu hiba bi nuri ha aka fit ɗauke hasken nata ta dawo ba ta da haske to ka sani fa zalika yawmul qiyamati ran tashi kiyama kenan ash-shamsu al'ana taktasi anwaran azimatan Mm.
a yanzu in rana ta fito zaka ga ko ina yayi haske Mm.
saboda haskenta Mm.
wa yawmal qiyamati ran tashin kiyama ya til malaku malaika ne zai zo fa ya kuzu jami'a ma fiha min an-nuri sai ya zo ya dauke haskenta gaba daya wata qa sauda'a sai ta koma fa- baga ka annaha jabalun aswadu sai ta zama kamar wani abu dunkulalle baki irin kamar bakin dutse idza waqa zalika in wannan ya faru to amsar da ita ce aliman nafsu ma ahadarat Mm.
rai za ta san abin da ta kawo abin da ta kawo Mm.
ma'ana tashin kiyama Mm.
kamar kowa ya je yayo abin da yayo ne Mm.
aka ce ma to ka dawo da kayan naka to Mm.
kowa ya dawo da kayansa Mm.
to kayan da ka zo da shi shine a ranar ci za a zazzage a bude kuma abin da za- abin da za ka samu kenan wai zan nujumu idan kaga taurari in kadarat sun fado wai zan kadaratin nujumu idan eh, taurari suka fado in qabdat suka shiru daga inda suke wata zakaran al'adu suka fado a ƙasa dukansu aliman nafsu ma ahdarat dan adam dai ya san abin da ya kawo wa izal jibalu idan kaga duwatsu duniyan nan gaba ɗaya sun yi an tafi da su babu dutse ko guda ɗaya da ya saura ƙasa ta zama ita kaɗai wa iza siratil jibalu zuhiba biha an tafi da su an wajhil ardi sun sun bar ƙasa fasarar haba'an mumbasan an nike su sun zama babu alima nafsu ma adarat rai dai ta san abin da ta kawo a wannan ranar wa izal isharu idan ka ga raƙuma uɗilan an rabu da su ma'ana da raƙuma da motocin hawa da motocin ɗaukan kaya da jiragen ruwa jiragen ƙasa jiragen sama duk abin da ake amfani da shi kaga duk wanda ka je wajensa ba za ka ga komai ba ba kowa ba zirga-zirga ba mutane ba kaya to shi ma ka sani alimana sun ma'ahadarat wai za ilatul isharu idan aka rabu da raƙuma ba a hawa kansu ba a kuma eh, ba a kuma eh, amfani da su annugul hawamilu eh, su raƙuma masu shiki su ake ce musu isharu ahabbul amwali ila al-arabi shine dukiyar da tafi soyuwa zuwa ga larabawa larabawa sun fi son raƙumi turikat an basu bila ra'in babu wani makiyayi ba za ka ga wani yana kiwon ka- wannan dabbobin wani ne wa- ga ga mai kiwon su babu su dabbobin ma babu su ba mutane wala halimin ba wani mai tatsa da zai je ya tatse su lam ta'arrad da ha- ahadun ba wanda zai je wajen su ka anna hala malika la kamar ba wanda yake mallake da su idza waqa zalika in haka ta faru alima nafsu ma ahdarat rai ta sani me ta kawo Mm.
za ta gane Mm.
wai zalwu hushu idan dabbobin jeji hushirar an tara su waje ɗaya wai za hushiratul hushu idan aka tara dabbobin jeji hu- jumi'at bada albasi bayan an yi tashin kiyama an tara dabbobin jeji gaba ɗayansu zakokin nan damusa giwaye bare- ba- barewanni da sauran dai duka dabbobin Mm.
an haɗa su me yasa liyuk tasali badin min badin saboda zaki da ya kama wata dabba ya, ya kakkarya ta ya cinye to za ta rama Mm.
to kowanne ne da zai- sai sai sai ya rama Mm.
saboda su rama wa junansu Mm.
bayan sun rama sun matafsiru turaban ashe musu dawo turbaya su dawo ƙasa in wannan abu ya faru kaga an tara dabbobin jeji gaba ɗaya an ce to kowace ce wanda ta san wata ta zalunce ta ta zo ta rama to ka sani aliman nafsun ma ahadarat rai ta sani ta san me ta kawo tashin kiyama ya zo Mm.
wai zalbi haru sujjirat idan kaga koguna sujjirat a an yashe su ba ruwa a shige wai za sujjiratil biharu idan aka yashe koguna saratil biharu naran aka hura su ma suka zama wuta to kogi kowane kogi inda da ruwa yake yanzu ba ruwa bane ruwan babu shi yanzu wuta ne to aliman nafsu ma ahadarat I- rai ta san abin da ta kawo wai zan nufusu zuwijat idan ka ga rayuka an haɗa su wai za zuwijatin nufusu aka haɗa rayuka da jikunansu bayan kowa ya mutu an sace cikin kabari ai jiki yana daban rai yana daban to wannan ranar za a sake haɗa jikunan da rayukan duk su sake haɗuwa saboda za a tashi qurinatin nufusu bi isadiha za a haɗa rayuka da jikunansu aw bi shayadiniha ko kuma wanda ya bi shaidan kuma yana- an haɗa shi da shaidan dinsa domin kowane ɗan adam yana da shaidan daga annabi adam har mutumin ƙarshe a duniya kowa yana da shaidaninsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kowa yana da shaidaninsa suka tambaye shi har shi ya ce har shi amma shi ya yi sa'a shaidaninsa ya musulunta to na annabi ne kawai ya musulunta duk mutanen da suka zo duniya daga annabi adam har yanzu har gaba har tashin duniya duk wanda aka haifa da shaidan ake haifansa yana nan da shaidaninsa in yayi rayuwarsa ya gama ya mutu shaidanin ba zai mutu ba to wa'annan shaidanun suna nan mm, daga nan annabi adam har yanzu duk suna nan duk shaidanun suna duniya to su da su ake tsafi su ne masu yin tsafi eh, su a- su ake bokaye suke haɗawa su yi tsafi a tsafashiwa ne a je a a lalata kwakwalwarwa ne a lalata dukiyarwa ne a halakawa ne a raba tsakanin wane da wane duk aikin shaidanun ne mm, wannan shi shi ne aikinsu mm.
to kowa duk wanda ya iri wannan aikin ko kuma kowa ya tashi ga shaidaninsa to in shi in dama ya samu ya yi nasara akan shaidanin shaidan bai bai yaudare shi ba shi ya tafi aljanna a ɗauki shaidanin a kora wuta idan kuma dama ya bi shaidanin su duk su tafi wutar to shine mm, to nan ma dai aliman nasu ma ahadarat mm, rai ta san abin da ta kawo mm, wai zalma udatu su'ilat mm, idan aka tambayi wacce aka bunne bunne ta da rai mm, larabawa da suna binne ‘ya'yansu ma- mata mm, idan aka haifa wa mutum namiji yana son mm.
idan aka haifi mace wai baya son ta sai ya ɗauke ta maimakon ya kashe ta ba zai kashe ta ba sai je tona rami ya sa ta ta mutu a cikin rami haka suke yi mm, to wayannan wanda aka kashe aka binne su da ransu su ilan aka tambaye su me yasa laifin me kuka yi mm, yaron da bai zo duniya ba laifin me yayi har ma a je a binne shi da ransa mm, wai za su ilatil ma'udatul jariyatu idan aka tambayi wacce aka binne ta da rai Mm.
ya mace turfanu hayyatan aka binne ta da ranta Mm.
khawfal ari saboda ana tsoron wai ana tsoron kar ta je ta ta jawo wa iyayenta abin kunya mm, to ai bata girma ba ma mm, amma wai kar ta girma ta ja musu abin kunya sai su eh, sai su binne ta mm, wal wal hajati wai sannan ko mace ai bukatar ta ba ta karewa mm, ko ka aurar da ita kullum tana nan mm.
eh duk abin da ya same ta za ta sake dawo maka Sosai.
to saboda haka tunda haka ne kai ya- eh, ya'ya mata sun zama matsala Mm.
sai su yi ta binne su kanat al arabu tafalu hadha fil jahiliyyati haka larabawa suke yi a zamanin jahiliya Mm, kama ta kaddama kamar yadda ya gabata fi suratul an'am a cikin suratul an'am mm, za a tambayi wannan yarinyar bi ayyi zambin qutilat mhm, wani zai wani zunubi ta yi ita kuma mai ta aikata Mm.
aka kashe ta mm, to a wannan ra- lokacin in ka ji an fara tambayan su to ka sani aliman nafsu ma ahadarat kowace rai ta san me me ta zo da shi wai za su hunushrat idan aka hada takaddu takaddun aikin mutane wai za nushrat suhu idan aka daidaita takaddu suhul amali ta- ta- takaddun ayyukan mutane futihat aka bude su kowa yana aikinsa shi kadai daga shi sai mala'iku da suke ta- tare da idan ke tare da su in aka je lahira kowa sai ya bude fayil dinsa eh ga kaza da kaza ya kawo ga abu kaza nan ga abu kaza nan ga abu kaza kowa yana gani wa fusilat aka shimfide su minhum man yakuzu bil yamini akwai wanda zai karba da hannun dama wa minhum man yakuzu bil shimali akwai mai karba da hannun hagu duka dai in wannan abu ya fara faruwa aliman nafsu ma ahadarat mm, rai ta san me ta kawo mm, wai zan sama wa kushidat idan aka tumbuke sama aka shirya ta daga inda take mm, wai za kushidat nuziyatin sama'u aka tumbuke sama min- ana makini ha daga inda take yanzu kamar yanzu ul jildu an shati kamar yadda mai fiɗa yake shirya fata daga jikin dabba haka za a tum- sammayin gaba ɗayan nan dukkan su haka za a ɗaye su a shirya su to wannan lokacin ma fa aliman nafsu ma adarat rai ta san abin da ta kawo wai zal jahimu su'irat idan aka hura wutar jahannama wai za su ira idan aka hura ta ogidan aka kunna ta ujjijat uj- ujjijatil jahimu aka kunna wutar jahannama to nan ma aka ga gata nan ta matso kusa da mutane kowa yana ganin ta aliman nafsu ma adarat rai ta san abin da ta kawo mm, wai zal jannatu uzlifat Mm.
idan aka matso da aljanna u- wai za uzlifat qurribatil qurribatil jannatu mm, aka matso kus- kusanto da aljanna Mm.
li ahliha ga mutanen aljannan Mm.
li yadkhuluha saboda shi- su shige ta Mm.
to shi ma ka sani aliman nasu ma'adarat kowace rai ta san fi zalika yawmin wannan rana Mm.
ma'adaran mai ta kawo mm, min khairin alheri ta aikata a duniya shi ta zo da shi wa sharrin ko sharri ta aikata ta zo da shi hazihi kullan wayannan duka ashiya'un abubuwa ne ta kawo yawmal qiyamati da za su faru ranar tashin kiyama Allah ya kai mu lafiya amin Allah ya kiyaye amin mu.
amin alhamdulillah na'am alhamdulillah alilmu indallah Alhamdulillah, alhamdulillah. Na'am, tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu kabbarar farko ta sallar jana'iza. Shin Fatiha kadai ake karantawa ko kuma ana karantawa da sura?
a'a banda sura Na'am, ba a karanta sura na'am, eh fatiyar ma ana karantawa kaga yi a littattafai wanda muke karantawa su ashmawi Mm.
na kusa kusa din nan Mm.
ba sa suka ce ba a karanta karanta komai Mm.
sai addu'a mm, amma dai ana karanta fatiya saboda hadisin mm, ah, abu in aka samu sabanin malamai to tsakanin masabar shafi'iyya da malikiya mm, imamu shafi'i ya yi amfani da hadisin da manzalar sallama yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi mm, babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba mm, kaga kowace sallah in sallah ce in babu fatiha cikin ta babu ita mm, to imam malik kuma ya ce a i- shi sallar sallar farilla in kana so zaka zaka karanta fatiha nan din ma dai maganganu da yawa a masawar malikiyan ma mm, a dai samu fatiha ko da sau ɗaya ne mm, to tunda haka ne mm.
in kai in ka karanta fatiha dukkan su masu mazhabobin kowa zai ce maka sallar ka tayi mm, ba wanda zai ce bata yi ba in baka karanta ba wani zai ce maka bata yi ba mm, to ka karanta abinda kowa zai shek ta yi mana mm.
kuma fatiha qur'ani shi ai in ka Mm.
karanta ta a cikin sallar jana'iza to ai qur'ani ka karanta Mm.
kaga in dai Qur- in fatiha za ta yi ceto ai ka no- ka roƙa masa ceton fatiha Mm.
ka taimake shi Sosai.
shi ban washin Mm.
fatiha kawai ake karanta Mm. Na'am, sai tambayar mu ta gaba. Mai tambayar tana cewa ni ce na auri eh, ni ce mijina ya rasu. To yanzu kuma na sake wani auren. Kuma na ji an ce mace in ta yi wa mijinta biyayya a nan duniya, a lahira ma shine mijinta. To yanzu idan an tashi ranar tashin kiyama wani mijin ne cikinsu su guda biyun zai kasance tare da ni.
gaskiyanta eh gaskiya ne Na'am, matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maimuna na'am, ummul mu'minin maimuna mm, ta taba tambayar annabi mm, irinsu ita ai bazawara annabi ya aure ta mm, ta ce mu da wasu mazaje suka aure mu kafin mu zo gidanka mm.
in mun je lahira waye mijinmu To, manzala sallama ya ce duk mata da ta yi namiji ba ɗaya ba mm, ma'ana maza suka aure wata ai ba ma mutuwa suke yi ba Mm.
auren ne yake mutuwa mm.
Allah ya riga ya kaddara mata za ta auri wani wani ta auri wani wato yadda abin yake Mm,
mace Mm.
kowace mace an yi ta da haƙarƙarin namiji ne mm, idan miji ɗaya zai aure ta a rayuwarta to haƙarƙarinsa za a- za a- za a cire sai a yi ta mm, da haƙarƙarinsa mm, shi kaɗai mm, to shi kaɗai za ta zauna da shi mm, wata kuma an gutsuro haƙarƙarin wancan an gutsuro na wancan an gutsuro na wancan aka yi ta mm.
to duk sai ta je musu Now, kowa yana da ta- yana da haƙarƙari a jikinta Mm.
saboda haka dole sai sai ta je masa mm, to in suka je lahira irin su mm.
Allah zai ba su zaɓi su zaɓi duk mijin da suke so Now, a cikin mazajen da suka aura now, a cikin mazajen da kika aura dukkan su musulmai ne mm, dukkin musu biyayya Mm.
kuma ga cikin zama baiwar Allah za ki shiga aljanna mm, wace wani namiji kika fi so mm, za a haɗa ki da shi ku tafi aljannarsa mm, duk wanda ta zaba sai su tafi tare mm. Now, sai tambayar mu ta gaba, mai tambayar tana cewa, ya shehu ni ce jini yake min wasa, ya halatta na sha magani domin in tsayar da shi in ci gaba da yin azumi na?
eh to eh in ta san wannan maganin zai iya tsaye da shi to amma ba za ta tunda dai shi in yana wasa Mm.
ma'ana misali idan jinin ya zo ya wuce al'adarsa Mm, yanda aka saba mm, kuma ta ƙara wannan kwana uku da ake cewa a ƙara wanda shari'a ta yadda a ƙara mm, misali da tana yin kwana biyar ne mm, ko kuma kwana uku mm, sai jinin ya ƙi tsayawa sai ta ƙara masa kwana uku mm, nan ma ya ƙi tsayawa Mm.
to kaga ya wuce yadda ta saba mm, amma kuma yadda ta saba bai taɓa wuce ukun ba mm, amma in da yana yin wani lokaci ya yi uku wani lokaci ya yi biyar wani lokaci ya yi bakwai to ta bari ta kai ga bakwai ɗin mm, in ta kai bakwai ɗin mm, in ya ƙi tsayawa sai ta ƙara kwana uku mm, to in ta ƙara kwana uku to yanzu ta ƙure mm.
ba za ta ƙara komai ba Mm, to wannan jinin za ta ci gaba da azumi da shi Mm.
da sallah da shi Mm.
da komai ma za ta yi da shi mm, to in irin wannan jinin ne to ya zama cikin wannan lokaci kaga a lokacin azumin ai tana tana cikin azumi Mm.
ba zai yi ta sha magani da da rana ba Mm.
amma in kamar da dare ne Mm.
in ta san abin kai maganin da za ta sha yi mata maganin wannan abun Mm.
istihara ake ce masa jinin rashin lafiya ne Mm.
in ta samu magani wani ya bata magani in kika sha wannan Mm.
jinin ki zai daidaita sai ta sha maganin amma da daddare za ta sha Mm.
za ta sha da rana Mm. Na'am, sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ya halatta a bawa wadda baya sallah zakka?
eh to mai muktasar ya ce wa hukmuhu baqin Mm.
eh ai yana cikin waɗanda ah, Allah ya, ya lissafa ko Mm.
inna sadaqatu lil fuqara'i Mhm.
wal masakini Mm.
wal amilina alaiha Mm.
wal muwallafati qulubuhum sune ai Na'am.
eh wanda ake so a ja hankalinsa Mm.
eh yana yana cikin musulmai amma baya musulunci Mm.
sai aka aka ga ya za a jawo hankalinsu su shiga musulunci Mm.
to sai za a iya daukan zakka a basu Mm.
idan aka ba su suka ce wannan fa na menene ya mu al'adar mu kenan Mm.
duk shekara haka addinin mu yace Mm.
duk shekara masu kudi za su fidda kudi su ba wa marasa shi Mm.
to kaga bashi din nan zai tausasa zuciyarsa Mm.
mai yiwa har ya kwaɗayin musulunci ya musulunta Mm.
wannan in aka bayar ko yanzu aka bayar yayi ba Na'am, matsala na'am, na'am. Sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu cikakken muridi kam salati nawa ya kamata ya yi a wuni da darensa.
to to salati ai baya ba iyaka Mm.
kuma kowa da irin kokarinsa Mm.
eh amma dai shi she- shehu shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya ce shi muridi da yake muridi a wajensa Mm.
wanda yake yin salatul fati da safe bayan bayan bayan lazimi Mm.
zai salatul fati dubu shida Mm.
Baya- da yamma ma bayan lazimi zai salatul fati dubu shida Mm.
yace shine cikakken muridi a wajensa Na'am.
to kaga ai ba kowa ne zai iya salatul fati da da sha gaskiya biyu.
gaskiya now sai sai tambayar mu ta ƙarshe mai tambayar yana cewa ya shehu yaushe ne za a fara karatun jawara da ake yi cikin azumi gobe za a fara insha Allah na'am eh dama ranar 20 ake farawa na'am gobe in Allah ya da zamu fara jawhara mu ma'ana na'am insha Allah na'am Mm.
na'am a ƙarshe akwai wadda suka aiko takardun buƙatu na addu'o'i daban-daban akwai wadda ya aiko ya ce yana so a taimaka masa da addu'a yana da ƴar uwarsa kusan shekaru yau talatin bata samu mijin aure ba Allah sarki Allah ya ba ta miji Amin, nagari amin.
albarkan manzo Allah sallallahu amin amin sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ko wadda ya aiko ya ce ko kuma ta aiko ta ce ta samu jarabawa duk lokacin da ta samu ciki baya zama yanzu ma kuma tana da cikin shine take so a taimaka mata da addu'a alaihi wasallam. Allah ya sauke ta lafiya amin kuma ta ci gaba da rubuta bismillahir rahmanir rahim mm, kullum ko rubutawa ko tofawa a ruwa mm, basmala bismillahir rahmanir rahim mm, 21 kullum mm, tana sha mm, to in Allah ya da za ta sauka lafiya mm, eh kuma in ta sa insha Allah kuma in kuma tana so za ta iya sawa a yi mata laya mm, ta bismillah mm, nan kuma kafa 61 ne mm, idan aka yi ka- eh, aka rubuta kafa 61 mm, na basmala Mm.
sai a nade a yi laya sai a bata sai ta sai ta sa a jikinta mm, to in Allah ya da insha Allah za ta sauka lafiya mm.
eh in ta sauka lafiya shikenan Allah Na'am. Akwai kuma amin akwai kuma wanda ya aiko ya ce yana so a taimaka mar da addu'a bayan sallah in Allah ya kai mu za su fara jaraba a makaranta.
Allah ya bada nasara Amin.
Allah ya Akwai baraka.
kuma masu buƙatar a taimaka musu da addu'a Allah ya ba su lafiya, ilimi, dukiya, kariya da sauransu.
duk da Allah ya biya bukatun mu gaba daya.
Amin.
Allah ya biya bukatun mu gaba daya Amin.
Allah ya karbi ibadun mu Amin.
Allah ya ba mu albarka wannan wata Amin.
Allah ya samu a cikin waɗanda yake yantawa a cikin wannan Amin.
wata. Duk abin da Allah yake ba masu azumi Allah ya ba mu.
Amin.
Abin da Allah yake kiyaye masu azumi Allah ya kiyaye mu. Allah ya daidaita mana ƙasar mu.
Amin.
Allah ya bata zaman lafiya da kwanciyar hankali.
Amin.
Allah ya ƙara mata arziki da albarka.
Amin.
Duk ƙasashen musulmai Allah ya ƙara musu arziki da albarka.
Amin.
Allah ya daidaita su.
Amin.
Allah ya yi musu alƙibla.
Amin.
Allah ya kare mu ya kiyaye mu.
Amin.
Allah ya ba mu dukkan alheri.
Amin.
Allah ya kiyaye mu dukkan sharri.
Amin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة Amin.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو Amin.
أخطأنا.
Amin.
ربنا ولا تحملنا إصرا كما أنت الذين من قبلنا Amin.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به Amin.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا Amin.
وانصرنا على القوم الكافرين Amin.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون Amin.
وسلام على المرسلين Amin. Alhamdulillah.